أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وعنه ومجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الوجه الأنور والجبين الأرفع رضى اللهم تبارك وتعالى عن صحابة الكرام وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد أنواع مسلمين da muka saba haɗuwa wannan masallaci na juma'a na kofar wunki karkashin figiyar hajji rasul foundation for islamic thought and culture ke gabatar da wannan tafsiri ina mana sallama da ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yau litinin 26 ga watan ramadan hijira hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda sai daidai da goma sha ɗaya ga watan shida 2018 za mu ci gaba da tafsirin da muka saba gabatar kafin nan kai tambaya ne ko roƙon addu'a wannan fatan aisha ruwan lafiya idan kasance matanka take uku ta fita amma na magana ne ko za ka iya zuwa a yi jiko wai kai ta sake yin aure duka uku ai ba wani maganin jiko ƙa'idar musulunci take an baka dama ka yi saki ɗaya zuwa biyu zuwa uku yi sakin farko don gyara hali idan ta je da yiwuwa in wani abu take yi ya karyo mata fahimci kuskurenta ta yi nadama a jajja kunnanta a dawo da ita a nemi sulun da tsakaninku zo ku zama na biyu zama na biyun ma ya ja lokaci wasu abubuwa suka taso da dubi duk hanyoyin da za a sulhunta don haka ba a son ma kwata-kwata ta yi saki don an samu saɓani shashashen mai gida shi ne ke saki daga an samu saɓani an samu saɓani akwai jan kunne akwai gargaɗi idan abu ya ci akwai kai magana wajen iyaye ɗauki mataki don abu kaga iyayen ma sun kasa magance abu to a lokacin ne za su ce to wasu kila dai ya kamata a sallame daga lokacin ne in ka karfe ka kuke kashi ɗaya wanda mai yiwuwa za ta ɗauka ba za ka iya sarfe ta ko wani abu kai ma kuma haka mai yiwuwa halinka baya da kyau kaza kaza kaza sarki ta ta ture hali ya zama ko ba ku jin daɗin junan da musamman da kewa tsakanin ku da juna na zama za ta iya haƙuri da kai ba aka matsa ta ƙi zama da kai ƙarshe aka ce sai ka tafi haka ce kuma haka je ko sannan aka raba wata mai yiwuwa ta zo ta fahimci ashe matar tana da amfani a gare ta ne ya karyo masa ta ya kamata a dawo a zauna ka je abin da kake yi lazim mutum bai cika take ya je biko ko kuma ya je biko da lokacin da aka raba ku ka je biko aka dawo aka to aka yarda da bikon ka aka dawo kaga an yi ɗaya mafi yawanci abin da ya kawo a yi uku a zo ana ta damuwa shi ne jahilci da rashin hankali da ɗanyen kai yake kawo kaga akai na ɗayan nan sannan kuma abu a yadda jara'a ta tsammata ta sake zama kuma wata kila a ɗau ma tsawon lokaci har an manta da an yi wannan ma nufe kauni wani matsala ya sake tasowa abun ya yi muni har aka je hanyoyi ya gagara ta sake na biyu ko ka kake ka ko ta nemi ka kake ka a kotu ko a wani wani zama da aka yi iyaye ko wani abu shi ma aka sake komawa aka zauna kuma aka sake samun irin wannan aikaga har a yi uku kan kuma a ce ana neman a sake dawowa wani irin zama ne zai yi zaman ana ganin kamar an kure malejin gyara duka wannan shi ne nan da shari'a ta tsara mutum tsakaninsa da matarsa shi ne aka ce daga inda kai na hukuma za ta kawo sai ta aure wani kuma ta aure wani ne ta kare gidan ta kare gidansa ma sai ya samu da shi ko da ta aure shi ta kare gidansa bai samu da shi ta bai ta ita sai ta kare auren to sai ya zama su mutane suke wa Allah ganganci a yi maka ce ɗayan nan sai ka ce yi kuke yi wa ɗaya ko ka ce uku babu sauran ba wanda ya masu bace ka ba wanda ya tilasta ka to a zamanin ma'aikin sallallahu alaihi wasallam wani lokaci da sai ya kan sai ya ce za su ce ki na su ce ki na su ce sau uku ko an zo mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su suna rana wallahi ma arantu illa wahida wallahi dai ne ta nan har da na faɗa sau uku ba wani abu nake nufi ba sai ɗaya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi tun da tare ke iya wahida suke ɗaya ko kuma mutum ya ce ya fice ta sau uku ya ce kuma yana nufin wato ya karfafa abu sau uku wallahi ɗaya ne ke nufi ya rasu lalla don Allah ce ko inda karin da ya ce ɗaya ke nufi ya yi masa ya yi gargaɗi bar wasa da suna da ya ce ɗaya akwai hadisai da aka samu wanda mutum ma ya ce ya saki matar suke dubu aka ce an ɗauki uku an bar shi da Allah a kan sauran irin wa'annan suna to haka ya ci gaba har zamanin sayyidina abubakar siddiq aka je har zamanin sayyidina umar al-faruq to sai ya zama abu ne na makegantaka sai mutum ma ya ce ya tafi matansa daidai yawan gashin tunkiya ko daidai yawan gashin rakumi ko tattara murya ƙarshen jirgi sai zan ma mutum baya ma iya cewa ya tafi matansa take ɗaya saboda wai za a ce a hau ai da sauran yana son ta ne ai ɗaya ne inda da suke mai sai mutum yana cin to shi ke nan sai da umar sai ya tara sahabbai manya-manyan sahabbai gaba ɗayan yake innan nasa kadi ta'ajalu fi amrin qad ja'ala Allah lahum fihi anas mutane suna ta yanke abin da Allah ya ba su damar su yi da ɗaiɗai sannu sannu suna yin uku to annabi yana mayarwa saboda wahayi daga Allah mu kuma mu an ce umarna Allah ko bil zawahir ne ko wallahu ya tawalla sarair mu mu da zahiri zamu yi hukunci Allah shi ya san sirrin zuciya sai ce walau am bainahu alaihim ko mu zartar musu da abin su ne kaje suka ce eh kaje suka yi shuru fa amdahu alaihi sai sayyidina Umar ya zartar musu wato na farkon da suka wanda suka ce eh ya zama ijma'i ne lafzi wanda suka yi shuru ya zama ijma'i a sukanci kuma ta'ira ce usuliya cikin usulin fiqh kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin min ba'di kuma saboda irin wannan din sahabban su za su su yanke hukunci irin wa'annan shi yasa yake da sunnan sa da sunnan kalimomin su tun daga nan malaman sunna suka tafi akan daga ranar duk wanda ya tafi matar su take uku ta tafi uku kawai haka aka tafi sai daga baya wuce yan bana bakwai suka dawo suka ce ai zamanin sai na umar ne ya wuce ne yanzu an zo wani sabon zamani ne wancan matsalar ta kauce ko yanzu ta kauce tun da yanzu da ta ana sanin ta wanda haka wannan ke zantaka ne ma su kiro cewa wani ta kauce ko mene ne ba ta kauce ba tana nan wanda ya cikin matar suke uku lafazan ta kasmu a wurin mu a fahimtar sunna in dai sunnan manzon Allah ta ce ne ne bambancin masu yin sallah a zahar karfe ɗaya da kuma masu karfe biyu ko akwai bambanci bambanci shine wato jin sunnan manzon Allah lokacin sallar azhar dai yana farawa ne min zawali shamsi ila akhir al-qama daga inda rana ta buce daga tsakiyar sama idan aka cire zirin zawali har zuwa ƙarshen tsawon inuwa mutum an cire zirin zawali daga daga daga inda ta sauke daga tsakiyar sama har zuwa inuwa mutum in an an cire zirin zawali wayanda suke sa kallon lokacin sallah a gidan rediyo nan suna sarka kurakurai sosai sai su ce yanzu ne lokacin sallah a zaha sai mutum ya kamar yanzu nan ne ya kamata ya dace ya sallah a zaha alhali abin da ake ya kamata su ce yanzu ne farkon shigowar mafusarin sallah a zaha farkon shigowar ne domin ba farkon shigowar kuma shine lokacin da aka ce ka tashi kai sallah ba tun daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abridu bis salati fa inna shiddatal harri min bayni jahannam ku sanya ya salla tsananin zafin ranar nan fa yana daga tururin wutan jahannam ga shi nan a cikin sahihul bukhari bilal ya ya yi kiran sallan azhar manzon Allah bai taso ba yana kwance yana yana hutawa da rana zai ce assalatu ya rasulallah na Allah ya kalle shi kyani sai da su ko ce ya sake sake sake ya koma ya je ya zama ya zama a masallaci ya sake dawowa ya ce assalatu ya rasulallah na Allah ya kalle shi kyani a wata ruwaya da ya zai ce manzon Allah assalatu ya rasulallah manzon Allah ya ce barrik kai sanya ya mana ya koma ya sake dawowa can bayan an jima ya ce asbalatu ya rasu lafiya barri sanya ya mana ya sake komawa ya sake dawowa na uku ya ce ya rasu lalla asbalat ya ce barri sanya ya mana na uku kenan hatta ru'iyar ilala shiruri yanzu Allah da sake an shalla azhar ba sai da aka ga inuwan tudun kasa wannan ita ce sunna ta manzon Allah in dai manzon Allah kake bi shi da yace maka farkon mu gudare ni zawali shamsi ila akhirin qama shi yayi wannan a cikin fatul bari da aka kawo magana akan lokacin sallah aka ce imamu malik ya ce mafi kyawu ne a sanya sallan azhar har sai inuwar mutum ta yi tsawon kaman wato ɗani uku zuwa sama bayan an cire jumlar zawari shi ne kusan kafa uku wannan malaman sunna haka suka tafi haka ake yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ake yi a zamanin sayyidina Abubakar haka ake a zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu haka ake yi a zamanin sayyidina Uthman haka aka yi a zamanin sayyidina Ali zamanin sayyidina Ali sai zo da kai sai wasu daga cikin mutanen sai na aliyu suka fanɗare suka fita daga jikinsa aka kira su kawarijawa da suka fanɗare daga jikinsa sai suka ce masa shi kafiri ne dan ya yi hukunci wai da haka ma ne ya yi hukunci da dalijar guda wakilai biyu suka ce ya kafurta dan haka suka ce wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulai hum kafirun sun dai su ce sai masa mushriki kafiri daga nan aka samu wayannan ai a jikokin su ne wanda kaje su mushriki kuma ko in jikokin wa in sanne su ya tsaya ne akira tsaya ne wallahi ba wani ko ne ma to sai in sun ce masa mushriki sai ya ce in sun ce sai su ce wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulai hum kafirun in yanzu wucewa sai ce kalimatu sirkin urida biha al-batil kalma ga ta ta Allah ta gaskiya amma mutiyara suna nufin sarna ne to sai ya zama to sun ware masallacin su ba su sallah tare da sayyidina Ali sai suka gaba mai sallah tare da su sayyidina Ali ya gama sallah jama'a shi kenan an wace ba za su samu wanda zai sallah da su ba dan haka sai suka zafi ko suka fara sallah da wuri kafin sayyidina Ali ne don su samu ƴan gaggawa su yi tare da to wannan lokacin da aka fara sallah da tsakar rana ce wannan ba wai labari nake ba ku ba rubutacce ne a fatul bari karin sayyidul buhari ibn hajar al-hafiz ala ya rubuta ce kawarijawa su suka fara yin sallar azhar da zafi zafin rana kun ji in kana sallah da zai zai rana karfe daya ko karfe biyu da kwata ko da rai to wani ala wani element ne na cewa kai kana daga cikin kawai dawa wanda kuma dama manzon Allah ya yi faɗi cewa za su zo ki zan sun sallar ku kuraina naku in kun ga azumin ku kuraina naku in kun ga yadda suke haji kuraina naku يقرؤون القرآن كما قرأ القرآن تلفظ دين لا لتأتي فما ولا يرى جاول كراكين تبقي وانت ذكره يبا قرآن بايا جوكيا وذا الله يمرقون من الجيل كما تمرق السهم من الجيل وإن في كتة للعجيل يلك في كتة ولنها في أرشد التركيين يلك في ذات Kiyasa, wuce lokacin sallah ya zama kiyasa, wanda suke tawaye suka fita daga musulmi daga cikin musulmi suka rabu da masallacin sarakunan mu abu ta kai su yanzu kuma sun zo su ma sarakunan mu sun je mu to da suka fice suka fita suka kabarta sarakunan mu suka kabarta limaman sarakunan mu kuma muka ce muna tare da su mu ga abin da ya kabarta yau kuma yau kun koma sun zama su suke jin wa'ancan mutane su sarakunan wata kila sun yadda da kabarta limamansu da sauransu wallahu a'lam to shi kenan sai suka kirkiri masallatansu daban da suka kirkiri masallatansu daban sai suka ga kuma in ba da wuri-wuri suka yi ba za su samu jama'a da farko mu a idanunmu ne aka yi da farko su suke yi daga bayan baya sai suka gaba samu jama'a sai suka koma suna yi da wuri-wuri saboda siyasa to su din masu yanzu da aka zo kuma dama manzon Allah ya yi baki ma duk wanda ya farka da cikin musulmi irin wannan yace bil mutakar da fitna wa ilayhi ta'u su za su tsore fitna ko fitna kansu za su koma su kansu kuma sai suka ga fada da gobe ko suka rasu kansu a masallaci sai wasu kuma suka zaɓo ko suka dan ƙara daga ƙarfe ɗaya sai suka dawo ƙarfe ɗaya sauran fada kafin wancan su yi su sun nasu to kaga to yanzu wanne ne da me yin sha biyu da kwata da kwata ne ko kuma me karfe ɗaya ko me karfe ɗaya da rabi amma a ma'aunin wancan na balle da ma'aunin yadda sai da imam malik ya faɗa a cikin yadda suka duk dubayin da malaman suna suka suke aka aka rinja ana tallafin zamanin sahabbai shi yasa aka koma ake yi karfe biyu karfe hudu kuma na la'asar sai yanzu bayan shekaru dukan suka fahimci cewa akwai lokacin da in rana tana faɗuwa karfe bakwai a muktarin al'asar baya fitowa sai hudun ta kusa saura minti biyar ko goma bayan da sun shekaru suna da karfe uku da rabi ko ka ji asalin yadda aka samu irin wannan matsala saboda haka ni wasu ga yan gwamnati yawancin masallacin da suke sallah karfe biyu masallacin yan ba ruwanmu ne ko kuma yan ba ruwansu da da wahabiyanci ko ba ruwansu da talabanci su ne suke yi malamin shin da gaske ne idan ka yi idi ranar juma'a ba za ka yi sallar juma'a ba ba wanda ya hana ka ba wanda ya hana ka in ka yi sallah ranar juma'a ka samu ladan idi ka samu ladan juma'a saboda haka idan an yi sallah ranar juma'a mun ji da sanin mu da sunna ana ana sallah ne da da walha sallar idi sallar juma'a kuma ana yi ne bayan zawwali bayan rana ta yi zawwali saboda haka mu tafiyar mu ta sunna ta nuna mana za ka yi idin ka a matsayin nafila za ka yi sallar juma'an ka a mazabin azhar amma akwai abin da ake suka ɗauko suke rikita al'amarin ne shi ne dama idi akan zo ne daga garuruwa daban-daban duka a tattaru a babban gari guda ɗaya a lokacin idin na sunna ne ba idin inna rububan masallaci guda ɗaya ne al'ummar musulmi kaf za su haɗu a masallacin idi guda ɗaya ko mi yawan su ce sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma juma'a ma haka ake yi akan fito ne daga wajen gari duka karkara da suke kewayen gari duk su haɗu a aljuma'a a masallaci kwaya ɗaya a da haka zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zamanin sahabbai to sai wani lokaci ya zama ranar idi kuma shine ranar juma'a da aka zo aka yi sallan idi mutum yana sai koma ƙauyensu ya ci abincinsa na idi ko ya koma ƙauyensu da yadda ta kallon jinsa yana son ya yi wa kuma ga jike da kuma an jima za a yi juma don haka ba zai samu damar komawa wani soje tun da kafa ne ko da ko da jaki ko da dole kafin ya je ga dutse ya sake dawowa wahalar ta yi yawa kuma tabbas sun ne manzo Allah da ya komai ba abin da zai faru kenan mutum zai je garin da kafa ya je ya ci abincin sallah kuma ya ko ya yankan manya kuma ya sake tasowa daga ƙauyen su ya taho gari ya dawo cikin madina a yi sallah a sake yin sallah shi sai manzon Allah ya ce an yi haka an tsananta wa jama'a sai ya tara da bayan an yi sallah shi ya ce ya jama'a yau Allah ya haɗa mana shi biyu kaga da manzo Allah bai ce man da bai da bai ce idi biyu ba inda yanda wannan san mutane suka dauka sai ce yau idi ya haɗu guda ɗaya ne kawai za mu yi idi biyu ne guda ɗaya ne amma manzo Allah ce Allah ya haɗa mana idi biyu idin sallah da idin juma'a wanda ya ga zai koma gari ba zai zauna a nan gari ba to yanzu an masa afuwa kar ya dawo a yi juma'a da shi kar ya dawo a yi juma'a da shi an masa afuwa amma wa inna mujrimuna amma mu a nan madina za mu yi juma'a haka manzon Allah ya wannan kuma hadisi shine muka dauka shi muke kai kuma dukkan majority malaman sunna akan wannan hadisi suke amma wasu suka bar zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda son zuciya da jin goyon bayan wasu malaman su kandararru suka ajiye sunna kauliya daga manzon Allah suka kuma suka ɗauko wata asar wani asar na Abdullahi ibn Zubair suka rinjaye da shi a kan asalin wanda manzon Allah ya faɗa da su shi ne suke ganin suke cewa in an yi kuɗi kawai ya isa kuma amma su da suke suka baki annabi ne ka ajiye na annabi wanda ya yi ka ɗauko na Abdullahi ibn Zubair dan ka yi siyasa wannan ita ce sunna ma'arufiya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake ce murakkaha cewa wanda ya zo daga ƙauye ya koma an masa abuwa sai dai a za a san su zai a garin amma mu a nan mujin da za mu yi a sallar mu na juma'a in jiwa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam muna so a mana ƙarin bayani game da ruwan sama na ji wani malami yana cewa wai ruwan teku ne yake kan jibi ta sama dutse ya yi gaje ya yi gaje mare wai sai a mana ruwan sama. So, wannan ilimi ne na kimiyya shi dai Allah yana gudanar da kudurarsa da iradarsa kuma ruwan tekun ma Allah ne ya halitta ya zuba shi a teku to amma dai a bisa bincike da kuma wanda ayoyi suka zo cewa Allah shi ma ba da tsara da kansa cewa yi iska yana ɗauko ruwa sai ya tura shi sai mu kora shi mu yi hadari hadari ne mai sutura mai kudurar Allah sai kuma mu kora wannan hadarin zuwa ga gari wanda ya bushe sai kuma mu saukar da ruwa to garin binciken masana a kimiyya sai suka gano iskan nan yakan ɗebo kudurin ruwa daga teku ya yi sama da shi sannan shi ne sai ya je ya sandare saboda sanyi wani digiri da sanyi da ke samu daga nan kuma sai ruwan ya rinka nan cewa saboda wani digiri da zafi sai a yi wasa wannan ba lalle ne hakan ya tabbata ya zama gaskiya ba wannan bincike ne iya na ɗan adam yana yi ruwa binciken sannan ya zama ya dace da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke gudanar da al'amarinsa yana yi wa ya zama akwai kuskure mu a musulunci ba za mu ce tabbas abin da suka faɗan nan haka ne ba amma akwai ayoyi wanda suke ɗan nuna wasu alamomi na abin da suka faɗa ne saboda haka amma a ƙa'idar shari'a ana son a mayar da abu ga Allah ne kai tsaye ba tare da an danganta shi da wani sarrafi an gane yawon hajiya zuwa ya Assalamu alaikum malam ga sadakan alƙur'ani ina roƙon addu'a wa mahaifina mahaifiyarsa ina da gaba ina da gaba Allah ya kyauta makwancin Allah ya barka muku da alheri da kuma barka barka muku da Allah wannan ba sai mun ga yake an samu wani tsaki wannan menene hukuncin matan aure matan aure masu yin ado su fito ranar sallah ko ranar hawan dauke masu da maza waɗanda ba mu karaman su ba menene matsayin hakan a addini na'am fitowar mace zuwa masallacin idi ba haramun ba yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a bar in an amince wa fitinar shida wannan su ne kuma da hadisi manzon Allah la sallahu sallallahu alaihi wasallam la sallahu iman Allah masallin ba to amma akwai wani hadisi da ya zo kuma ya sassauta abu sai na sai na aisha matar da annabi ke sojoji ba in bi mu ke da dadi da kumaira ta ga zamani ya yi tsawon ta yi zamani ta yi rayuwa ya yi tsawon duk ta haɓar nan kula ba wa rayuwa sunan nan sai da shigar da ta ga yankin su kowa waɗannan kwalaba ba ba su nuna guda hudu ne ta ga yankin su kowa har zuwa zamanin sai da na ani to sai ta ce cewa lau a darasan da biyu sallallahu alaihi wa sallam ma a dasa kunni ta'u lama na akunnan makariya wallahi da manzon Allah ya rike abin da mata suka bayar a yanzu zamani na ilimi da ya hana su zuwa masallaci wannan ke ta ga a ce sun zama mun kama ta ga bari mace ta je masallaci akwai matsala na biyu akwai hadisin ummu mai da ya sa iya ita ummu mai da ya sa iya da kuma zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam take ya rabu Allah ina jin daɗin sallah a bayan ka kuma a masallaci don haka mutum ne gare ka zuwa masallacin ka ina sallah kan ku salawa da mafaka sai mu san Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata lalle na san kina jin daɗin zuwa ki sallah a baya na kuma a masallaci na ta duka sallah a masallaci na Allah na gano na da dubu ko kuma a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce amma wallahi ki yi sallah a masallacin anguwar ya fi duro ki yi sallah a masallacin wallahi ki yi sallah a cikin gidan ya fi ki yi sallah a masallacin anguwar wallahi ki yi sallah a ɗakin ya fi ki yi sallah a tsakar gidan kuma hadisi ne ke yi kuma suka mata su zo ma sun san hadisi dan a ɗauki littafin da suke suka yi da a ƙasar nan ma a wani an rubuta wannan hadisi kuma na ji sun san karatar da alwali a masallatan masu da son zuciya suke bayyana wannan saboda manufa mutanen mata sun fi ba da kyauta sun fi kawo ma masallatan gaskiya Allah mata sun kawo gudunma masallaci maza ba su kawo gudunma yanzu ta ce ma mata suna zuwa masallaci a take su kawo gudunma ba a gudunma da kauri za a kawo masallaci don za ta je za ta yi ko a nan da bane da tambayoyi da tsaye ke ba ina tsammanin da kuke da wani yana daga cikin dalilin da aka ba su kowa to kuma haɗari na gaba Wanzu Allah sallallahu alaihi wa sallam tun matan da ta sa turare kake ka wanda ya yi ɗan turaren tsaye da nan don haka mace haramun ne ka sa turare kuma ni kun sani ba ruwa na da wani ko wani ko a lokacin mawuyi na ko faɗa haramun ne a da na da ita a mata addini za ka yi da faɗa mutane hanyar cewa ba ka fi son zuciyarsu kuma na lura da da kungiyar da suke iya da ke cikin wannan kuma sun ce za su ɗauki matakai kuma sun ɗauka wani lokaci wani lokaci sun ce ya yi ƙarfin su saboda yana mace da ita da kwalliya haramun ƙasa daga kwalliya haramun ne mutum kwalliya ba muharramin ta ne ai ba ba ba ba ba ba muharramin ta ne ko miji ta zai gani ba ba a kan sai kwalliya ba kwalliya wa mijin ta ta karare ta yi duk wani tsaunin gogoro sai dai dukkan wani kayan da bisa sani sai dai amma in ta shiga layi guda mu da Allah ya tsare kana da shi ki kike karfa a shaytan shaytan ne yana hawo kan sama kan da yake zuwa ko kallo na ko kallo na yana invite din mutane zuwa kallon sa kuma daga nan sai har sai shaytan sai sai a yi na ilimi domin da na ba wani saduwa ko bane sai manzo Allah ya alƙaida su ne ko da nazara ido tana zina zinan da kallo kunne ma na zina zinan da ji hanci ma na zina zinan da kaka baki ma na zina jin daɗi ka yi magana da matar ita ma ta yi magana dan ka karya murya a ji daɗin muryarta ta yi zina hannu na zina da bawa to shi farki shi ne ke gaskatawa ko ya karya ta haka manzo Allah ya dan haka lafi da gani ne na na saduwa amma sauran masu su ne na kuma da wani sallallahu alaihi wasallam to da haka mafi alheri da ce in dai yardan Allah yake ne zauna a gidan shi in ma na tunan shi ne ke a gida ba tare da kinka da kinka da wani wanda kafin gije ku dawo zai rubu bai ma cewa a maimakon ki samu abin da ke amma in ce son miji ya miki izini kuma za ki shiga shiga ta musulunci ki wuce ko ina ki je babu turare ba wani kwalliyar da ita hankalin wani har ki yi dawo ba wanda ya ce haramta miki amma dai mafi kyawun ki da nasihan nan ta da annabi ya ma ummu mai da nisa'iliya sannan kuma kulawar ki da duk ta ka tsantsan ki tapi iman sekarang. Untuk itu kehadiran itu. Umar itu nama perubahan si, apa sih, orang sekarang. Ya, si masakan, malah dia masakan di mana. Jauh tanpa Allah itu. Jangan masuk ke dalam kelas. Itu nama dia. Anda dia si, apa apa, dia apa nama. Sini baru baru yanzu da ni ni ne ke maka kar ayi amma kai kana kana cewa manzo Allah ya ce dan kana cewa kaza kaza ayi maka maganganu ba da wani lokaci kan daga baya kuma sai sai na Umar sai da Abu ya ba sai sai masa da bala'i da masallaci ba sai Umar sai da haka Abu da Annabi ya ba mu dama la tamlu imana Allah masajid Allah suke a tsohon ke a jefan masarai da da suna zuwa masarai sannan ba wata rana ya bar ta tafi masallaci ta tafi jinin da ya ta a baya a duk da ta tafi mata a masallaci da ya bi tana shiga sai kama sai rungume sai kokon duniya ya rike da tsarki da haɗa kirjinsa da kirjinsa sai ƙar ta kwace hannu ta kwace ta fito da gudu da musallaci sai gida sai dai yi alwala sai yi alwala sai zo musallaci a sabo a kai sanna bayan an sanna da wata suna ku kane ko za mu ce shi ko za ku amma yake sahabiya kimiyar Allah sai da Umar yana koma wanda Umar inna lillahi me ya faru ina ya yi me ya faru kuma haka tafiya da ina a kai yaya wallahi wani mara imani na shiga masallaci ne ya kama nake o shi ka zuwa daga yau na kaza kudu ila sabila rabbika bil hikmati ya nuna muka a aikace irin abin da yake tunanin zai faru in gaskiya muke so kuma sunnan muke so kuma addinin muke so ina tsammanin wannan ya yi mutum ya ɗauki mataki na kakakon da na matsayin ajiye yawon na sallah haka za ka ajiye yawon har ka gama sallah ina tambayar ma'aikata kuma cikin azumi kake nufi cikin azumi ma haɗe ya wuri a yi dole ne ka haɗe ya in kana da dubar da yawa ai makomarar ka dole ya yi ai daga cikin da yake ba daga waje ne na an kana makaranta an hana makaranta ƙur'ani karatu a filin kuɗi saboda alawun ya gyara akwai hujja wannan ya kalli wannan ta hana in dai ba zai hana mutane karatu a masallaci ba kowane irin masallaci dan duk qur'ani a masallaci a ne ba amma tun da ta ce an hana ni kuma wallahi ban san ko an hana ko ba an hana amma in ka an an hana su ka je ka tambayi waɗanda suka hana ne ya rubuta domin wani lokaci abubuwa su kan taso sai zai a zo a ce maka to malam an yi kaza sai kai safa'a ka ce abin ba daidai ba ne alhali akwai wani abu da wanda yake yin ya fara ko ya yi wanda ya saba wa ka'ida sai zaman to kuma kai ba gyara kai ba barna dan haka ban san dalili ba wallahi amma dai ka binciki wanda suka ce sun hana ko da akwai wata hujja da suka dogara da insha Allah gobe ne muke jin zamu yi kataman tafsirin mu a bana Allah ya saka ma dukkan musulmi da suka taimaka wajen yada wannan tafsiri a gidajen rediyo waɗanda suka taimaka a shekarun baya Allah ya musu ya musu rasuwa Allah ka san su ka daɗa buɗe haske a kaburburan su sakamakon abin da suka taimaka wajen yaɗa addinin ka wa miliyoyin mutane saboda gaskiya ta wannan taimako da suka bayar aka sa a je ake sa a je a je rediyon nan akan ji tasirin nan har kamaru akan ji har fatakwal akan mana waya har nijar har sashen wajen katsina da sauran saboda haka Allah ya saka musu da alheri waɗanda suka yi rasu Allah ya musu gafara suna da yawa lissafa su ba zai yi yanzu ba kuma da yawa ma wanda suka ba da gudumawa bana ba su ce a ambace su ba amma dai mu a ambace su kuma Allah ya san su kuma ba sun yi ne don mu kira sunan su ba amma kamar dai wannan na biyar bauchi kusan wanda ya dauka mana rabin gudumawan shi ne alhaji sunusi allah ya saka masa da alheri allah ya kara masa albarka allah ya kara masa cigaba wa'inda suka shiga cikin halin tagayyara bayan da suna da ƙarfin da suke ba da gudumawa allah ya farfaɗo da su allah ya mayar musu da arzikinsu albarkan manzon allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka taimaka a nan masallaci ɗan sati suka kafin watan da gudumawa ɗari biyu ɗari biyar dubu ɗaya suka yi ta bayarwa har aka tara kuɗi a ɗan gwargwadon hali kamar ke kai kusan kamar dubu hamsin ne wannan kuma talakawa ne kowa ya yi gwargwadon ikonsa Allah ya musu albarka Allah ya ƙara musu fatari Allah ya ƙara musu himma dai muka haɗa dai muka yi tafsir muka sa albarka radio muka kuma sa a DRC amma muna dai muna da candy check har yanzu ba mu gama biyan kowa da kowa ba amma dai sun yi kokari kuma Allah ya saka musu da alheri akwai bayan Allah da yawa eh haka ma akwai Alhaji Murtala shi ma ɗan gidan Alhaji Ahmadu Lauci shi ma ya ba da gudumawa a ina jin ya kai wajen dubu talatin Allah ya saka masa da alheri dubu hamsin kai Allah ya saka masa da alheri haka nan ma akwai alhaji wani ne mahmud mai jama'a kuma ya ba da dubu talatin ko duk cikin gudunmawar da aka hara da bala da mai sa wani ba kawo ba kawo yana da ƙari kuma ya taimaka wa mutane da ka kawo sunansa a wannan anguwa Allah ya sani alhaji balawun yana kokari taimaka mutane da labarin da muke samu makwabtansa wanda ya shafi abinci sutura taimako ta fuskoki daban-daban Allah ya saka masa da alheri Allah ya kara masa albarka albarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu ba za mu manta da wani gwarzo ba wanda gaskiya aboki banda da suka aka fara aka samu galawun sun da babu kamar Allah ya masa gafara da Ibrahim Ibrahim da ya yi aiki wurgancan wajen taimakawa bayan Allah almajirai irin wannan lokaci in ya zo suru abinci dangi da menene gaskiya har yanzu ni a gani na ido na ban taɓa ganin bawan Allah a rayuwa na irin ta wanda yake mutane irin wa'annan alherai ba wannan alheransa Allah ya sa bi har kabarinsa Allah ya tsara masa albarka Allah ya tsara masa ɗaukaka Allah ya tsara masa fatih Allah ya tsara masa kusanci da manzon Allah haka kuma alhaji kuma dan kira na shi ma yana cikin wanda suka biyo bayansa wajen irin wayannan alheran shi ma Allah ya saka masa da alheri Allah ya tsara masa albarka Allah ya taimaka masa da kuma dukkan bayan Allah wanda suke taimakawa bayan Allah wanda ba za mu ma iya sanin su ba na koye da na bayyane albarkacin waɗannan kwanaki albarkacin wata Ramadan wanda ya amfani mu da kowane fuska shawara ne da menene ko me ya taɓa yi mana ko ta hanyar ilimi ko ta hanyar tafiyar da harkokinmu ko da daɗewa ko yanzu ko yana da niyya nan gaba Allah ka san su ka san manufansu Allah ka ba su sakamako na gari Allah ka musu albarka Allah ka bunƙasa arzikin wannan gidan rediyo da ji an ko shi da yake ga mura Allah ya kire masa wannan majina ya soke masa hanci kana albarkan na tuna sai na an masa addu'a ne wani da ke cikin hali abinda Allah ya tsara musu fadi albarkan masa Allah ga sakataren mu ma a cikin na albarkar ne ya ba da gudunma mai dimbin yawa sakataren mu dalfana da dalhau Allah ya saka masa da alheri na shine
ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا نوحا hakika mun aiki mun aiki annabi nuhu zuwa ga mutane da baki ɗaya kusan duniya gaba ɗaya shi annabi nuhu an aike shi ne zuwa ga mutanen duniya da baki ɗaya waje Allah wa Ibrahima mun aiki annabi Ibrahim bayan annabi nuhu waje Allah bi zuriyar zuriyar nubuwata muka sanya annabta a cikin zuriyar waɗannan annabawa duk annabawa da aka yi bayan annabi nuhu duk jikokin annabi majoratin annabawan da aka yi kuma bayan annabi ibrahim duk jikokin annabi ibrahim wani kitaba muka sanya ilimi na littattafan allah a cikin zuriyar duk littattafan nan da muke karantawa na addini to littattafan nan na zuriyar annabi ibrahim ne na zuriyar annabi nuhu balle uwa uba kuma ubansu gabaki daya annabi adamu alaihi salam fa minhum daga cikin zuriyar nasu muhtadi an samu wanda suka shirya wa kathirun minhum amma mafi yawa daga zuriyar fasiquna masu fita ne ga barin da'ar Allah zuriyar annabi nuhu an samu fantararru zuriyar annabi ibrahim ya zama yake biyu an samu fantararru masu yawa don duk yahudawan nan matsiyatan nan zuriyar annabi ibrahim ne ta bangaren annabi isa saboda haka mutum ya mutumin kirki yana iya haihuwar mutane nan gari yana iya haihuwar mutanen banza na
ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورحمة ورحبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رئايتها وآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون نعم ثم قفينا على آخر برسلنا sannan muka ciyar da gurbin su wasu annabawan mu kuma ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya suka yi ta zuwa bayan annabi Ibrahim da annabi Nuhu waqafaina muka biyo bayan su bi Isa da Maryama da Isa ɗan Maryama wanda ya zo bayan wa'ancan annabawa jikokin annabi Ibrahim wa atainahu al-injila muka ba wa annabi Isa injila waja'alna fi qulubil ladina tabu'uhu ra'afatan muka sanya tausayi wa rahmatan ladin ay fi qulubil ladina tabu'uhu cikin zukatan wanda suka ji annabi Isa suka zama ma dalilin su likitanci ta hannunsa ya bunƙasa domin shi ne annabin da ya zo da ilimin health technology wanda health technology da ya kai ga har ana sake kada masa ko ilimin health ta hannun annabi isa da ya sa muke yawanci likitoci cikin mutanen sa kamar yadda dai muka faɗi mafi yawanci sana'o'i da ilmomin nan na annabawa ne sannan wasu ke gada su lalace barkare su koma suna sabon allah wara habaniyata mun sanya rubananci a cikin wanda suka yi shine kin aure da kin zama da mace da shiga jeji a hau wani dogon sauma'a ana ibada dukkan da uha wanda suka kirkiro ta ma ka tabnaha alayhi mu ba mu rubuta mun cewa mutum yana son yin addini kar ya yi aure ba ko kar ya zauna da mace ba ko kuma ya fita cikin jama'a ya koma jeji shi kaɗan ba illa ibtida'a ridwanillah ko dai sun kirkiri wannan ne dan neman yardan Allah to Allah ya shiru a nan bai ce na ya zaune ce bai yarda ba saboda addini ne to abin da kai gani yardan Allah in dai ka yi shi daidai to Allah ya yarda amma Allah subhanahu wataala ya ce amma fa ma ra'awha haqqa ri'ayata duk da ma sun ba mu muka sa su ba sun dora ma kansu amma kuma sun zo ba su kula da ka'idan hakikanin kulawan ba an samu kwantararrun da sun koma gefe kuma ya suke tafkawa ba ibadar ba ko yin aure amma suna zinace zinace shi ne rashin kulawa da ita hakikan kulawa ne fa aka yi nan amanu minhu amma wanda suka yi imani daga cikin su suka yi abin daidai suka kiyayi sabawa Allah dukan sai muka ba su ajrahum ladan wa kathirun minhum amma mafi yawancin su fasiquna fasikai ne wannan duk ana magana a can zamanin annabi isa kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine suke da lada amma daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai bar wannan ya dawo musulunci ba yana aikin banza ne
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم
Ya yar lazina amanu ya ku wanda kuka yi imani ita kulla ku kiyaye Allah kar ku saba masa wa aminu ku yi imani bi rasulihi da manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda shine khatamin nabiyyi ne yanzu babu sauran wani kuma annabta sai ta manzon Allah babu wani annabi in ba manzon Allah ba daga kansa kuma har tashin kiyama ba za a yi wani manzo ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam in kun yi haka yusufun sai Allah ya ba ku kiflaini minti biyu min rahmatihi na na rahamarsa da kun yi imani da annabi Isa yanzu kuma kun yi imani da annabi Muhammad kun samu ninkin lada biyu sallallahu alaihi wasallam wai da allakum nuran ya sanya muku haske ta mutuna biyar za ku tafiya da shi a kan sirati wai da sallakum ya muku gafara wallahu Allah ghafurun mai gafara ne rahimun mai jin kai
لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يسكرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم bayan la ya alama mun muku mun ga muku wannan bayani domin ahlul kitabi ahlul kitabi su san Allah ya kaddaro na cewa ba su da iko ala shay'in bisa wa aikata wani abu ko toshe wani abu min fadlillahi na fadalan Allah cewa su ne ba'un layi su ne mazuwa yardan Allah ba haka ba ne idan Allah ya yi falala sai dai ka mutu da bakin ciki amma wannan falalan ba za ka iya canza ta ba Allah ya yi falala wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka in suna son su samu tsira su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa annal fadala su kan falala bi yadillahi a hannun Allah yake ba a hannun wani makaluki yake ba yuti shi kuma yana ba da fadalansa ne wa man yasha'u wanda ya so in dai ka gani sai ka yi haƙuri ko in ma baka yi haƙuri ba kai ne za ka halaka cutan hassada da kace ka ko ba haka bane kamar yadda wani mawaƙi ya ce isbir ala kaidil hasudi فإن فإن صبرك قاتل النار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكل kai haƙuri bisa kaidin mahassadi haƙurinka zai kashe maka ki wuta ta kanci kanta ne in bata samu abin da za ta ci ba saboda haka ku sani falala na Allah ne kuma ya ba mu wanda yake so waye yake son manzon Allah sallallahu alaihi ko wanda ya so ko wanda ya ga dama ya ba mu wanda ya ga dama wallahu Allah zul fadli ma'ajutin falala ne al'azim falala wanda yake ne girma sadaqallahu al'azim وبلغ رسول الكريم ونال على ذلك من الشاهدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الغيب للحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداد قدره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله gobe za mu yi kataman tafsiri sai kuma baki sai wajen insha Allah ko mu yi farko zai karshe na fata da alheri Allah ta ba za mu